بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن وجد سلعته مم.
في التفليس فإما ح- فإما حاسس مم.
وإلا أخذ سلعته مم.
إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء to shi kenan a nan malam zai kawo mana hu- wani hukumci sabo hukumcin mutumin da kuke ma'amala da shi ya je shi shagon kaya amshi kaya na jika hamsin ya zo shi ya saida ya maida maka kuɗi to wata rana ya je ya ɗauko waɗansu kaya sai ya zamanto da aka zo cikin dare aka mai sata a cikin gidan shi aka kwashe kayan shagon shi baki ɗaya to yanzu da aka kwashe kayan shagon shi a cikin a gabaki ɗaya sai ya zamanto kayan da ya ɗako a wajen kajiya banda shi aka haɗa to shine malam zai yi bayani a nan ya ce wa man waje da sil'ata hufit taflis dukkan wanda ya samu kadarar shi a cikin mut- a wajen mutumin da aka yi mai waso a wajen mutumin da aka kwashe mashi kaya ko kuma ya tsiyaci to fa imma hasasa wa illa akhadha sil'atahu to yana da kai zabi ɗayan biyun nan in ma dai ya shiga cikin sahun waɗanda suke bin shi bashi idan aka sai da kadarorin shiga baki ɗaya sai a yi lissafi kai kana bin shi jika ɗari biyar wannan yana bin shi jika ɗari uku wannan yana bin shi jika ɗari biyu kuma sai aka ga kuɗin da aka samu duka jika ɗari biyar ce to almuhasasa shi ne mai ɗari biyar a bashi ɗari biyu da hamsin mai ɗari uku a bashi ɗari da hamsin mai ɗari a bashi jika hamsin za a ga cewa kuɗin in ya zama to wannan ɗari uku wannan ɗari biyar wannan ɗari biyu to mai ɗari biyu ɗari za a bashi mai ɗari uku sai a bashi ɗari da hamsin mai ɗari biyar a bashi ɗari biyu da hamsin za a ga kuɗin duka ya ƙare an gane ko to wannan ita ce ake ce da ita wa in ma hasasa wato ya shiga cikin wato waɗanda za a yi musu ta hasa wanda za a raba musu abin da ya samu wa illa akhadha sil'atahu idan kuma yana so sai ya amshi kadarash in kanat tu'rafu bi ainiha idan wannan kadarar tashi ta kasance ana gane ta da aininta wato dama a wajen shi yake amsowa sabuli dan alji an sani gurin wane yana yake dakowa sabuli dan alji to je ya ja dako kwali goma an yi lissafi to ashe da aka zo kawo kayan shagon gabaki daya kawo bashi ya lafce shi kayan shagon ba nashi bane aka kama shi aka ta kotu da shi ya ne ya ne aka ce ana bin shi miliyan talatin da aka zo aka yi lissafin kayan shagon gabaki daya bai huce miliyan goma ba to yanzu in ya zo shi yana da damar ya ce kai shi fa sabulin shi tunda ko buɗa ba a yi ba kawai a maida mishi kayan shi ba ya shiga ba cikin wannan cakwakiyar kuma in yana so sai ya ce to amma da Allah ne ya dora mana kawai a yi haƙuri shi ke da mun yi ta kai kawo zuwa zuwa zuwa kotu mu ba malam ya ce amma wa huwa to mutumin da ya zamanto ya bayar da kadarar shi wajen wani wani ya zo ya ɗauki kadarar shi wanda sun saba yin mu'amala ta kasuwanci to sai ya zo ya ɗauki kadarori a wajen shi na miliyan guda kawai bayan ya je ya ajiye a cikin shago kawai sai mutuwa ta zo ta samu shi wannan mutumin ya faɗi ya rasu shi wanda ya ɗauki wannan kayan kadarar ta miliyan guda sai ya faɗi ya rasu to shi wannan wanda aka ɗauki kadarar shi ta miliyan guda shi uswatul ghurama'i daidai yake da waɗanda suke bin shi bashi yanzu ba zai ce ba ai ya zo ya ɗauki shinkafa ta bahu arba'in a mai domin kana a'a yanzu kawai ina bin shi bashin kaza zai haɗu kuɗin shinkafa bahu arba'in wato da shi da wanda ya bashi lamucin kuɗi duka hukuncinsu ɗaya za a zo a daidaita ne a yi lissafi in ya zamanto ya bar dukiya wadda za ta biya duka wannan kuɗin sai a biya kowa haƙƙinsa in kuma bai bar dukiyar da za ta biya wannan kuɗin ba duka to kowane sai a bashi wani kaso daga cikin kuɗin shi daidai gwargwadon yawan kuɗin mutum daidai gwargwadon abin da zai samu na kasan wannan abin da yake kan mamaci an gane to والضامن غارم Mm, waddaminu wato mutumin da ya yi lamuni aka lamunce aka ɗauki wani abu aka baiwa wani a dalilin shi shine addamin mutumin da yake an yarda da shi ɗari bisa ɗari yana zawa ya amshi kaya a wajen mutum an gane ko to gharimun yana rama abin da ya hallakas ka yarda da shi yana zawa shagonka ka ce daga miliyan biyar abin da ya kasa duk kayan da ya nema a ɗauka a bashi da ya amshi kayan miliyan biyar kawai ka ji an ce ai ya je shi kayan jika goma yana kare su ana sai da shi jika takwas wanda kai ma a lokacin da ka saro shi ba ka saro shi ba jika takwas to yanzu in yanzu za ka ce wani yarda ce ne da kai har na sa kake dogon kana kamun kaza to yanzu dole sai ka rama muni abin da ka bi abin da ka bannatar to
وحميل الوجه mm, إن لم يأت به غارما حتى يشترط ألا يغرم yawwa to shikenan wa hamilul wajhi lamani na huska lamani na huska wani ya zo shi wajenka ya ce yana so ku yi mu'amala da shi ta kasuwanci kace ba matsalawa ne ya zo shi ya baka jika ashirin ya ɗauki kayan jika ashirin ya tafi da shi da ya sake zawa ta biyu ya baka jika ashirin ya ce kayan jika talatin da biyar yake so ka bashi kai kuma baka san shi ba ka ce ni ban san ka ba zan baka ba kayan jika talatin da biyar ka ban jika ashirin wani daga cikin abokan kai ce wannan kine baka sani ba ai wannan na san shi wane ne a dan gidan wane ya ce ka yarda da shi ya ce ya kwarai na yarda da shi to yanzu shi wannan mutumin da ya ce ya san shi dalilin shi ne ka ɗauka ka ba shi ka dara shi wancan mutumin to wanda ya zamanto ya yi lamuni na fuska illam ya aci bihi idan lokacin biyan bashi ya yi wannan mutumin da aka mishi lamuni aka ba shi kayan jika talatin da biyar ya ba da jika ishirin da jika ishirin kuma ya ce nan da kwana goma zai kawo jika sha biyar da ƙarin wani kuɗi ya sake ɗaukan wani kaya to idan bai zo da wannan kuɗin ba a lokacin da a lokacin da aka ɗora mai a lokacin da aka ɗora mai nan da kwana goma idan bai zo ba da kuɗin harima to wanda ya yi lamunin aka ba shi kuɗin shi zai rama an gane ko kai da ma baka san ba wanda ka ba wannan kayan abokinka ya ce ya san shi to shi shi zai rama maka kuɗi ba zai ce ba ruwan shi to in ka ji ka ce ya ce ba ruwan shi hatta ya tare Allah ya harama har sai ya sharɗanta ya ce to lalle wani na san shi gidansu guri kaza ne da guri kaza ya ce ka yarda da shi ya ce eh na yarda da shi a ɗauki kan wani a bashi ka ce a'a in aka ɗauka aka bashi in bai kawo ba ni ba zan rama ba Eh, in ya sharɗanta wannan in wani bai kawo ba ni ba za a ce ba ni zan rama to in aka ɗauka aka bashi wannan to ko da bai kawo ba za a ce ba shi zai rama to ومن أخيل بدين فرضية mm.
فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه to shikenan wa man uhila bidain dukkan wanda aka juyar da shi da wani bashi kana bin misali kana bi na jika goma ni kuma ina bin malam muhammadu jika goma in ce malam abba jika goma nan tawa da kake bi na jika goma nan da kake bi na ka amshe ta a gurin malam muhammadu faradiya kuma sai ya yarda ya ce ba damuwa insha Allah zan je amshe ta to fala ruju'a lahu alal awwali ba zai dawo ba wajen na farko din ya ce sai ya biya shi in ka zo wajen malam Muhammad ya maka huska ta manya ka tarro shi masallaci ahem ahem ka kai ta zama magariba ta yi aka tashi aka yi sallah ana sallah kai shi ka wada da abin shi kai magana ka ce ina da magana ce ahem ahem to ba za ka dawo ba wajen ka ce ai kai baka gane ba wannan lamarin an gane ko wa in ya ya ce wa in aflasa haza ko da wannan nabin da aka shuna ka zuwa gare shi da ka yarda ko da ya zamanto matsiyaci ko da ya zamanto matsiyaci ba za ka ce wa ka koma wajen wanda kai ka bashi bashi ka ce aini ba wancan ba na ba bashi na ruwana da wannan abin da kuka kulla tsakanin kai da shi ni kai na sani eh tunda a farko da ka ce ka yarda eh shikenan an huce gurin illa an ya hurrahu minhu sai dai in dama ya ruɗe shi ne daga gare shi sai dai in dama kawai ruɗe shi ce ba wani bashi da yake bin shi kawai irin naka baiwa mutum wahala ne ya zo cikin abokanka yana ma kuma ta ka ce eh ai kana bi na jika goma goto akwai jika arba'in kita a gurin wani da Allah ka je ka ce na ce ba ka jika goma ka ce to shikenan ba da na gode to shi kenan yanzu nan tun da ruɗe ce saboda a cikin jama'a ne ba damuwa in ka je ka tarra wancan ce wane ni kuɗi ma bai taɓa ba haɗa da shi ba shi ma bai taɓa ba haɗa da shi ko na jika barata na jika arba'in na'am wa inna mal hawalatu ala asali dainin Mm.
wa illa fahiya hamalatun to wa innamal hawalatu sani dai alhawala juyaswa daga bashi naka da kake bi ka juyar da wani zuwa ga wani kana bi na bashi ni ma ina bin wani to wannan hawala ana yin ta ne ala asali dainin akan asali na bashi akan asali na bashi bashi na baka shi ma bashi ya bani wannan shine ake ce da ita al- eh, al-ihala wato ka juyar da wani zuwa wani an gane ku wa illa idan kuma ba haka ba fa ni kai bashi ne kake bina ni kuma malam muhammadu kawai yarda ce ne da shi na ce in dai ka je ka ce in na ce maka in dai ka je ka ce ya baka jika goma yanzu ne zai baka amma ba bashi bane nake bin shi fahiya hamalatu to wannan ita ce ake ce mata hamala ra- lamani eh an maka lamani ne a guri in dai ka tura mutum ka ce a bashi kaza kawai za a bashi wannan hamala ake ce mata amma inda bashi ne nake bin shi to wannan in ka yarda shine ake ce da ita ihala amma hamala in ka zo ka gurin shi ya ce baya ba da baji kawo goma da wannan kana da damar ka dawo gurina saboda dama ba bashi bane nake bin shi an gane ko wannan ita ce ake ce da ita hamala to ولا يغرم الحميل mm.
إلا في عرم الغريم أو, نعم.
غي... أو غيبته to alhamilu lamuni wanda ya ɗauki lamunin abu misali ka ce na ce wani alamun jika goma sai ta a ba zai alamun jika goma saboda ya sani ya ka ce a kai ɗauki ka bashi nan jika goma in dai bai dawo ba bai maido maka ba ita ka zo ka amsa a waje na ni na yadda da wani to wannan alhamil din wanda ya shiga tsakiya aka baiwa wani ramce wala ya haramu ba zai rama ba bashin wanda aka bashi wannan bashi illa fi udumil gharim face dai a cikin rashin shi wannan wanda ya ci bashi wanda aka bashi bashin jika goma ya ce ƙarshen watan Allah ran aka musu biya yana ɗaukan salar farko kawai shi zai fara gani to yanzu ƙarshen wata da ya kawo gwamnati ya ta ma nuna ba ta san ba ma da su ga shi wata sabo ya kama har goma da shi shi kuma wancan mutumin ya matsu kuma ga shi dama jika goma da wannan cin da ya ara mishi dama hatsi ne ya siya da, da, da dawa da wani dai kayan miya to yanzu kenan ya tabbata dai wannan wanda ya ci bashi bashi da komi to yanzu alhamil zai ɗauki jika goma ya bayar an gane ko zai rama a wannan lokacin amma in ya zamanto ya ɗauki albashin tun ɗaya da wata aka musu albashi yanzu kawai shi wannan wanda aka bashi bashi kawai mutum ne butulu baya son biyan bashi to yanzu ba za a zo wajen alhamila a ce shi zai biya au ghaibatihi ko kuma a cikin fakuwar shi kawai hali ɗaya biyu ne imma fi hali udumihi au fi hali gaibati ko ya zamanto da ya ci bashin da ya ga bukatu dai ba su biya ba kuma ya yi alkawali alkawali kawai ya ma bulaguro ya bar garin ko kuma irin wanda zai shiga ɗakin shi ya ce duk wanda ya zo a ce na yi bulaguro to irin wannan kuma sai ya rama shi wanda ya zama to lamun a bago ba kale karin irin haka to ويحل موت المطلوب bi mawtul matsalubi بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه kullu dainin alaihi dukkan bashin da yake kan mutum wa yahillu bi mawtul matsalubi to yana sabka ajalin shi yana sabka da zaran wanda ake bin bashin ya mutu ana bi na bashin jika 20 amma na ce sai ƙarshen rabi'ul akhir zan bada kawai sai yanzu Allah ta'ala ya mun cikawa to a yau kin wannan bashin ajalin shi ba za a ce ba sai nan da kwana 20 da wani abu dukan za a biya bashi a yau da na faɗi na rasu a yau gabaki ɗaya za a biya wannan bashin an gane ko au taflisihi ko kuma a tsiyacewar shi idan mutum ya tsiyace da alhaji ne yanzu ya aika kwantinoni Nigeria kawai sai aka ce ai gabaki ɗaya wuta ta kama su guda biyar gabaki ɗaya wuta ta kama su kuma yanzu babu komai a jihun shi wata hauka hukar gangam ta kama shi har zuwa ta gaske to yanzu duk wanda suke bin shi bashi in nan da wata biyu aka ce yanzu lokacin saukar shi yayi an gane ko amma shi kuma tau
ولا يحل ما كان له على غيره amma dukkan bashin da yake bin wani shi to wannan bai sauka ba matukar lokacin shi bai ba no ka zo ka kayi sun yi ka baiwa wani ramcen jika ashirin ya ce sai ƙarshen wata zai baka to yanzu sai ka fada cikin wata matsala to yanzu a wannan lokacin ba za ka ce ba dole dole yau za ka ba da jika ashirin ɗin nan saboda lokacin lokacin ba da jika ashirin ɗin bai yi ba Mm, wala tuba'u raqabatul ma'zuni mm.
fi ma alayhi wala tuba'u raqabatul ma'zuni fi ma alaihi wato ba za a sai da ba wuyan bawan da aka yi mai izini cikin yayi kasuwanci fi ma alaihi saboda abin da yake kan shi na bashi shika bawa ne shugaban shi ya mishi izini yayi kasuwanci to ba wannan kawai mai almubazzaranci ne baya hidima daidai ƙarhin shi kawai shi ne ya siyo nama na jika biyar gidan shi ya zo shi in zai huce dan almajiran da ya gani ya ɗauki dala ɗari ya ba su a samu cikin adda shi kuwa kullum bai wuce ba jika biyu duka ribar da yake samu bata wuce ba ta jika biyu to yanzu ga baki ɗaya ba shi ya laftu mishi haleje ya tsaya gak gashi kuma ana mishi kusan miliyan uku to yanzu wanda suke mishi ba shi wannan ba za su ce ba to ai sai da shi za su yi tunda shi ma kan shi ba dukiya ne in dai har izini aka mishi da ya yi kasuwancin wannan to ba za a saida shi ba. Tau, wala yuttaba'u bihi sayyiduhu hakanan kuma ba za a bu ba shugaban shi bashi, wanda suke bin shi bashi ba za su ce ba ai shugaban wannan bawan shi zai rama musu. A shi shugaba ba ruwan shi.
wa yuhbasu al-midyanu li yustabara'a Mm, wala habasa ala mu'dimin to Shi kenan. Wa yuhbasul midyan wato waɗanda suka ci bashi na mutane. Waɗanda suka amshi bashi shika na mutane wa yuhbasu ana ɗaure su. liyustabra'a saboda a kubutar da su wato saboda a gane akwai ɗinsu ko kuma babunsu Mm.
mutumin da ya zamanto majhulul hali ne ana bin shi bashi an yi an ya biya bashi ya ƙi biya amma kuma a zahiri ana mishi kallon yana da dukiya amma kuma shi kuma ya ce bashi da to yanzu wannan za a ɗaure shi ne a yi bincike ga baki ɗaya gida da waje a gano shin akwai waɗansu harkoki da yake a ƙasa ko babu in a gano cewa talaka ne kawai saka shi za a yi don wala habsa alamu udimin ba wani tsari da za a yi ga talaka idan mutum ya zama to talaka ne ba shi da komai to ba za a ɗaure shi ba ɗaure shi wannan zalunci ne Mm. Na'am.
man qasama bila bararin Mm.
qasima min raba'i
na'am min raba'i wa qa- wa wa qari wa man qasama bila darari dukkan abin da zai iya rabuwa ba tare da cuta ta shiga cikin shi ba dukkan abin da zai iya yiwuwa a raba shi ba tare da ya zamanto ba zai amfani kowa ba idan aka raba shi to kusima sai a raba shi babu laifi an ba ku an ba ku dabino ne da kai da abokinka babu laifi ku raba shi ba za ka ce ba a haba wani tsakani da kai ya huce wannan kawai aje kowa ya ci abin da ya ci a nan ba za a gano ba wanda ya ci daidai nashi wanda ka jana kawai aje kowa abin da ya ci ya san shi zai shi cin da yawa sai a raba shi wannan shi zai rabu min raba'in wato na gida ne wanda yake ginanne wa a ƙarin da kuma fili za a leƙa a gani idan gida ne a gine in aka ce za a raba shi ginin shi ba zai lalace ba kuma kowa zai ci more shi wannan babu laifi amma ya zama to ɗaki ɗaya ne irin ɗaki mai turwa metar shi kaɗai ne kuka mallaka ku biyu aka ce za a raba shi biyu a ba kowa metar ɗaya da rabi rabi za a ga in aka yi shi ya koma wani ɗan akurki akurki shi ba akurki ba shi ba ɗaki ba za a ga cewa in mace za ka sa ba za ta shiga ba cikin guri ya yi kaɗan shi ma wance in mace ce zai sa ba za- ba za ta shiga ba ya yi kaɗan to wannan kaga zarar ya shigo cikin shi Mm.
haka nan fili sai zaman to kuna da kai fili babanku ya bar muku gado da aka zo za a raba shi kun kai ku ishirin kuma hili ne guda ɗaya in aka raba shi gida ishirin kaga kowa ba zai amfana da shi ba saboda hili ɗaya yawa mutane ishirin kaɗan amma sai zama hili ne irin hili na awo da da ba irin na yanzu ba ku biyar haka ne kuma kowa aka ba shi rabin kare rabin kare zama na duniya ya isa to wannan zai rabu to shine yace min raba'in wa qarin to وما لم ينقسم لغير ضرر mm, فمن دعا إلى البيع mm.
وجبر عليه من أباه to shikenan wa malam yanqasim bi ghairi dararin dukkan abin da zai iya ba zai iya rabuwa ba dukkan abin da ba zai iya rabuwa ba ba tare da cuta ta shige shi ba yanzu misali mahaifinku da zai rasu sai ya bar takalmi kafa ɗaya irin dama da hagu yanzu kuma ku biyu ne yanzu ka ce shi ya yi haƙuri a yi kuɗin shi ya ba- ya- i- i- ka biya kuɗin ka ci gaba da sa takalma wannan ya ce shi ma biyar raba kai ma da ya ce baka gwanda kai ka hudu kuɗin shi ya biya rabin kuɗin ka ce kai ma baka yarda ba kace aka ce to kowa ya tafi da kafa ɗaya ɗaya ka ga baka hutu ba da kafa ɗaya kana yawo da ita an gane ko wannan ba zai yi a raba shi ba ana rabawa cuta ta shigo cikin shi babu wanda zai amfana da shi an gane to wannan faman da a'ilal bai'i dukkan wanda ya ce to a sai da wannan abu to ujbira alaihi man abahu wanda ya ce ba za a saida ba tilasta shi zai akan a saida da aka zo kare na mutum ishirin tare ɗaya in kowa ya ce ya yi gini su ishirin babu wanda zai wa gurin ba wanda zai wa amfani to sai ɗaya daga cikinsu ya ce ni shawara ta tun da dai gurin wanda in muka ce kowa gina shi ce zai babu wanda zai yi amfani a ciki a saida shi in jika ɗari biyu aka saida shi mu ishirin kowa jika goma goma za a bashi jika goma goma da wannan ganin damar ka ne ka je ka siyi buhun shinkawa ka ajiye a gidanka ka ci kaga ya amfane ka ganin damar ka ne ka je ka hira da shi ka je ka hira da jika goma da sau ɗaya ka baiwa yarinya ta ta ganin damar ka ne ka je ka shiga kallon balo har ta kare ganin damar ka ne ka je ka siyi littafi kana karanta wanda ta rage gare ka an gane ko to za a tilasta wanda ya ce ba za a sai da wannan gida ba wani ya ce wallahi ba an sai da ba abinda baban namu ne bari mu guje su a saida ba an saida ba to ba wani zance abin da baba ba ko abin da kaka ne ya bari saida shi za a yi matukar idan ya rabu ba za a yi ba za a ci more shi ba kamar yadda ake so Mm.
وقسم القرعة Mm.
لا يكون إلا في صنف واحد wa qasmul qur'ati rabo na ƙuri'a la yakunu illa fi sinfin wahidin baya kasancewa face dai a cikin nau'i guda ɗaya abin da ake nufi da rabo na ƙuri'a shine abin da ya kamata a addini a yi shi rabo na ƙuri'a idan mahaifin mutane ya rasu in aka je gona in aka datsa ta za a raba ta ba ta za a yi ba yaro ku zo ku fara zaɓe a addini babu wannan tsarin wanda zai fara zaɓe kawai a a gurare kawai a jikin takardu za a rubuta gurare guri kaza guri kaza guri kaza guri kaza sai a lillimce a takardu a watsa kowa ya ɗauko ɗaiɗai abin da ka ɗauko wannan shine Allah ya kwata maka amma a ce yaro ya zai ware shi yaron mahaukaci ne ba sai ya diwa ba gurin da ya yi tabus ya yi rere zai ɗauka ya zama to kai ba kai ba ba barka da wayo Allah wani babban ma yake za a wuce to kuma ka ga yanzu ne aka maka haka shi ya kamata a ba gwani kaza kawai shi na wannan gurin wani
to wannan in aka yi wayansu sana- tana musu daɗi wayansu kuma ba ta gyara su amma addini yanda ya bada shine za a yi ƙuri'a dukkan abin da yake nau'i ɗaya ne kawai ƙuri'a za a yi na aka yi ƙuri'a amma in ya zama toho ba a samu ba fahimtar juna kowa ce babu wanda zai zai bada- zai yi haƙuri soban shi ya zaɓa ƙuri'a ce za a yi tau ولا يؤدي أحد الشركاء Mm.
ثمنا Mm. wala yu'addi ahadu shuraka'i tsamanan kuma ɗaya daga cikin abokanan tarayyar ba zai ba da kuɗi ba ba zai ba da kuɗi ba abin da yake nufi da ɗaya daga cikin abokanan tarayyar ba zai ba da kuɗi ba ma'ana ba za ka ce ba za a yi ƙuri'a in ni na ɗauki wannan gurin mai turbuwa mai rairai kai da ke gurinka mai haƙo ne zan baka jika goma ko kuma zan ƙara ma jika hamsin a kai a'a in wannan ne ba ƙuri'a ba ce kawai wannan kawai sulhu za a tsaya a muku wanda zai ɗauki wannan gurin zai ƙara wa wancan kaza amma babu zancen a ce ɗaya daga cikin wanda ya ɗauko guri kaza sai ya ba da kaza an gane tawo وإن كان في ذلك تراجع لم لم يجر لم يجز القسم إلا ب- بتراض to shikenan wa in kana fi zalika taraji'un idan ya zamanto a cikin wannan rabo akwai koman meniya ɗaya sai ya koma ya baiwa wani wani abu to lam ya juzil qasm wannan rabo na na abin da ya shafi ƙuri'a bai halitta illa bi taradun sai dai in ya zamanto da yarjejeniya tsakankaninsu sai dai in ya zamanto da yarjejeniya abin da yake nufi da taraju'i shine abin da ya tabbatar a baya na cewa in ya zamanto akwai kuɗi a wannan wato ya zamanto akwai taraju'i a ciki to bai halitta a yi wannan rabo ɗin sai inda yarjejeniya ne ka yarda cewa in ni na ɗako wannan gurin na ɗauki garka kaza a nan to in aka je gaba ni in na ɗauki guri kaza to a can ba zai yiwu ba kai dai kai ka ɗauki guri kaza ni in ɗauki guri kaza in aka samu aka yarjejeniya wannan babu laifi Mm. alhamdulillah lil mu'min da